أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام a yau muna 23 ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alif 1400 da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan hudu miladiyan annabi salam dubu biyu da ashirin da biyu za mu tashi daga yadda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a jiya muna aya na ɗari da da talatin tara cikin suratun nisa'i الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا Allah Ubangiji yana magana da munafikai waɗanda suke haɗa kai da kafirai suke kai asiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zuwa ga kafirai waɗanda suke ƙin manzan Allah Allah yake cewa waɗannan munafikai da Allah ya ce bashirin munafiqina bi anna lahum azaban alima ka yi albishir wa munafikai da cewa akwai tabbacin azaba mai raɗaɗi wanda Allah ya tanadar musu to Allah kaman an tambaye shi yaya munafikan suke sai ya ce su ne allazina yattakhizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin su ne suke ƙulla ƙawance da soyayya tsakaninsu da kafirai su ƙulla ƙawance da zaman wato ƙawance da muwalati tsakaninsu da kafirai min dunin muminina ba muminai ba wanda ba muminai ne su ba su ƙulla ƙawance na soyayya tsakaninsu da su Allah ce ayabtaguna inda humul izza yanzu su saboda asara a gurin munafi a gurin kafirai kuma suke neman ɗaukaka ɗaukaka suke nema wannan istifhami ne Allah yake yi wato wato kaman Allah na jin mamaki abin mamaki yanzu a ce a gurin kafiri zaka je neman wani abu na izza fa innal izzata lillahi jami'a Allah ya ce dukkanin buwaya da girma dukkanin Allah ne kafiri ba yi da wani izzan da zai baka shi ma kaskancacce ne walillahi al-izzatu ولرسوله وللمؤمنين izza na Allah ne da manzon Allah da kuma muminai yau za mu tashi a aya na 140 kenan wa kad nazzala alaikum fil kitab na'am وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah Ubangiji ya ce, wa kad nazzala alaikum fil kitab hakika Allah Ubangiji ya saukar muku cikin alkur'ani yana daga cikin sifofin waɗannan munafikan an iza sami'tum ayati llahi yukfaru biha akan idan kuka ji ayoyin Allah ana kafircewa da ita wa yustahza'u biha ana izgili da ayoyin Allah fala taqudu ma'ahum kar ku zauna tare da wanda suke izgili suke kafircewa da ayoyin Allah kar ku yadda ku zauna da su hatta yaqulu fi hadithin ghairi sai dai idan sun shiga wani labari daban wanda ba labarin batanci ga alqur'ani da batanci ga ayoyin Allah da batanci ga manzon Allah innakum idan mithluhum idan har za ku zauna da munafikai ku zauna da kafirai waɗanda suke batanci ga manzan Allah suke batanci ga Allah suke batanci ga alkur'ani suke karami danci wajen su'ul adabi ma Allah Allah ya ce innakum idan mithluhum inda har za ku zauna da su ku yi kulla kawance da su kuma ku zauna suna irin sakan waɗannan maganganu to kun zama irin su kawai إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله يتي lallai Allah zai tara kafirai da munafikai a cikin wutan jahannama gabaki ɗayansu Allah makamashin jahannama ne su Allah zai tara su a cikin wutan jahannama a nan Allah Ubangiji yana tabbatar da alaman mumini shine wanda idan ya ga guri ana saba ma Allah da manzan Allah ba zai zauna a gurin ba zai tashi ya bar gurin idan ya ga guri ana so adabi ma Allah ana zagin Allah ko ana batanci ga Allah ko ko ana batanci ga manzan Allah zai tashi ya bar ma'ana ba za ka zo ka zauna guri a guri ana faɗan maganganu akan manzan Allah kana ce wai a mu kan ba mu tare da ku akan wannan ana faɗa kana girgiza kai kaman kana jin daɗin magana sai kana ce a ai wannan sai ku mu kan ai babu mu cikin wannan sai ku to Allah ce innakum idan mithluhum da ku da su waɗanda kuke magana suke maganan kuna ji kuma kuna zaune ba ku tashi a gurin ba to kun zama iri ɗaya gaba ɗaya da ku da su ko gurin da za a yi daba ana zagin ana ɓatanci ga manzan Allah ana ɓatanci ga matan manzan Allah ana ɓatanci ga sahabban manzan Allah ana ɓatanci ga ahlul baiti to mumini ba za ka je ka samu ya je ya zauna a wannan gurin ba Allah Ubangiji ya ba wa mutum mafita mafitan shine Allah bai ce kar ka yi mu'amala da wanda ba musulmi ba Allah bai faɗa ba a Allah ce fala taqulu ma'hum hatta yaqulu fi hadithin ghairi kar ku zauna tare da su idan an shiga wani labarin daban na kasuwanci ko wani abu kwa iya zama amma idan kuna zaune a gurin za a zagi Allah a zagi manzon Allah a bata addinin Allah Allah ubangiji ya ce fala taqulu ma'hum kada ku zauna tare da su kowaye zai batanci ga manzan Allah kada ka zauna tare da shi kowaye zai batanci ga sahabban manzan Allah sabila da wanda aka yi magana akan abu yayi shiru bai warware wannan maganan ba to ya zamanto ya yarda da wannan magana ɗayan biyu ne idan an yi batancin idan kai kuma da ka tashi ka bada kariya ga manzan Allah to babu laifi a gurin ana faɗa ka tashi ka warware ka ce a'a ba haka bane kaza kaza kaza kaza ne sai ka faɗi yanda yake cikin umarnin Allah da umarnin manzon Allah kamar yanda ya damu ga sahabbai da yawa sun yi munazara sayyidina abdullahi ibn abbas yayi munazara imamu shafi'i tabi'ai zaka ga akwai munazara tsakanin tattaunawa tsakanin musulmi da ahlul kitabi ko kamar musulmi ya kawo hujjojin musulunci akan tabbacin annabcin manzon Allah ahlul kitabi ya zo ya kawo abin da yake cikin littattafan su na bible da sauransu sai a zo a yi comparing a gani daga nan a ga wane ne mai gaskiya wannan babu laifi amma ka zauna a gurin da da ana zagin Allah ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana zaune kana shiru kana linshe idanka amma wai kai a zuciyanka baka yadda ba Allah ya ce ƙarya kake yi ka yarda ƙarya kake yi ka yarda innakum idan mithluhum kun zamo irin su kenan shi za manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'afu al-iman wanda ya ga abu mummuna ya kawar da harshensa in an faɗa ya tashi ya ce ba haka bane wannan maganar da kuke faɗa akan manzan Allah ɗin ba haka manzan Allah yake ba haka ya faru a fadan najashi lokacin da wato sahabban manzan Allah suka yi hijira bisa jagorancin Ja'far ibn Abdul Muttalib Ja'far ibn Abi Talib kai Ja'far ibn Abi Talib kai hijira an yi hijira sai abu jahal ya tura jama'ansa a kan su bi sawun sahabban manzan Allah su je su ɓata su su yi ƙarya wa annabi su ɓata annabi a gurin najashi suka je fadan najashi suka yi ƙarya da cewa annabi yana zagin annabi isa yana ce annabi isa bawa ne yana ce kaza yana ce kaza yana ce kaza shi kuma najashi lokacin kirista ne sai ya tambaya yaya annabinku yake faɗa muku dangane da annabi isa sai jafar ibn abi talib ya taso ya ce ga abin da annabi ya faɗa mana cikin alkur'anin da aka saukar masa wasu kurfil kitabi maryam idin tabazat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا كي كرنتو آيوين أن سورة مريم باين يا كرنتو najashi ya ce wallahi wannan abin da annabin kun yake faɗa suna fitowa daga taga ɗaya ne daga mafita ƙwaya ɗaya suka fito da abin da annabi isa ya zo da shi ma'ana idan wani ya tashi ya bata addinin musulunci maza maza ka tashi ka ce ba haka musulunci yake ba idan wani ya tashi ya bata manzan Allah ya faɗi wani maganganu a kan manzan Allah ka tashi mazan maza ka ce ba haka manzan Allah yake nufi ba ba haka manzan Allah yake ba haka idan wani ya baka shehu tijani ka tashi ba ka shehu tijani yake ba idan wani ya baka shehu islam shehu ibrahim sai ka tashi ka ce ba haka suke ba ba haka suke ba sai ka ce ga abin da suke nan ga abin da suke nan a ɗauko maganganun su na guri kaza a ɗauko maganganun su na guri kaza a ɗauko a gwama a gani idan abin da ake iddiyafi a kansu haka ne sabila da zagin Allah da zagin manzon Allah da zagin waliyai duka ɗaya in ka zagi waliyai ka zagi annabi ne in ka zagi annabi ka zagi Allah ne to wanda ya zagi Allah ai ya taro a da ka ko waye ya isa ya faɗa da Allah babu wanda ya isa ya faɗa da Allah mana dali wa faqad azantuhu bil harbi ma takarraba ilayya abdi bi shay'in to musamman a yanzu zamanin social media za ka ga kowane ɗan karambani ko ɗan azagwaigwai idan ya samu waɗanda za su tsaya su saurare shi shikenan sai ya buɗe tasha kawai ya kama cin mutuncin malamai yana da wani shi a dole shi da zagin shehu tijani zai waya a dole shi da zagin shehu islam shehu ibrahim zai waya a dole da rushe martabobin manzon allah zai waya to kar ka yarda ka tsaya kana sauraron maganarsa karka yadda ba laifi ka saurari maganganun malamai waɗanda ba zagi ke yi ba amma wanda zai zo yana zagi kar ma ka tsaya ka saurari maganar ka rabu da shi kawai in ka tsaya kana saurara maganar da yana zagi shehu tijjani yana zagi shehu ibrahim kaga ko babu komai ya jarraha imaninka ya taba imaninka ina jin wani wani wani waɗanda suka dade suna zagin malamai suka dade suna cin mutuncin malamai sunan sunna sai ya zo wai wallahi kuma zagin malamai kuma zagin malamai haramun ne luhumul auliya masmuma wa hukumul lahi fi muntakidi ma'luma wai wai wai wai wai su ne wai suke cewa wai a bar zagin malamai saboda an ce luhumul auliya masmum wai luhumul ulama masmum naman wali naman malamai yana da dafi sai yanzu suka san naman malamai yana da dafi sai yanzu suka san naman malamai yana da dafi sun daɗe suna zagin shehu tijjani radiyallahu anhu kuma abin da zai baka mamaki da su zage karfin cin tuwonsu su yi ta zagin shekul islam shehu ibrahim wanda babu abin da ya yada a doron duniya idan banda sunan manzan Allah amma idan ka zo kai kana taba gumakansu kana faɗan abin da gumakansu suke yi na abubuwa zai su ce zagin malamai zagin malamai an zagi sunna an zagi sunna saboda rashin adalci saboda rashin adalci saboda haka kada ka yarda ka kulla kawance da wanda yake zagin manzan Allah ko wanda yake zagin Shehu Tijjani ko wanda yake zagin Shehu Ibrahim wanda yake zagin Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim ko kaya karka saya a gurin sa ko kaya wallahi ka saya a gurin sa ko kaya a'a idan wani sabanin fahimta ne ya fahimci kaza kai ka fahimci kaza babu laifi akwai al-ikhtilaf a cikin musulunci amma tafarruk ta yanda mutum da ya zo ya zagi shehu tijjani ka san maki shehu tijjani ne na gaske zagi shehu ibrahim kar ka sai kaya a gurinsa kar ka aura daga gurinsa eh za ka iya aurowa saboda ka zo ka bata wuridin ɗare ka kar ka aurar masa kada ka kulla wani kawance da duk wanda yake zagin waliyan Allah idan ba haka ba duk bala'in da ya jawo zai same ka من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه sai dai idan ana kwaɗayin da shiryu wanda ake kwaɗayin da shiryu ma ba wanda zai zage zara makami yana zagi bane duk wanda ya zara makaminsa yana zagin waliyai da wuya ya shiryu da matukan wuya sabila da Allah yakan kulla zuciyansa ne sabila da zagi da cin mutunci da istihza'in da yake yi wa wa wa wa waliyan Allah me al-Imam al-Musi ya faɗa mana cikin Hamziya yana faɗa mana waɗanda suka yi gaba da manzon Allah kamsatun kulluhum usibu bida'in warrada min junudihi al-adwa'u ko fudiyat kamsatu sahifati bil kamsati iz kana in kana lil kirami fida'u ko yana ce mutane guda biyar mutane guda biyar sun kwankwaɗi sintali na halaka sun kwankwaɗi sintali kullum usibu bida'i an jefa musu cututtuka warraba da halaka wanda min junudihil adwa'u nau'in cututtuka duk yana cikin rundunan halaka ne Allah Ubangiji ya bar su suka halaka Allah ya iya ba su wani kofan da za su shiryu mai yasa sabila da ɓatanci ga manzon Allah كيف يهدي الإله منهم قلوبا حشوها من نبيه البغضاء يا يذا أي الله يشري يد زوتي يند تاش كدك إن منزان الله يا يذا أي الله يحسك زوتي يند تاش كدك إن جيكا النبي شيخ تجاني تاش كدك إن ولي الله شيخ الإسلام على إبراهيم الله يكيا وقد نزل عليه الكتاب حقيقة الله يا سوكر مكتكين القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها akan idan kun ji ayoyin Allah ana kafircewa da ayoyin ana izgili da ayoyin Allah to fala taqudu ma'ahum kar ku zauna da duk masu yin wannan daga cikin nasara ko ahlul kitabi ko mushrikai kar ku yadda ku zauna da su sabila da mene zagin musulmi ma ka zagi musulmi dan uwanka ma wanda ba ma wali fasikanci ne ko sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne kashe musulmi kuma kafirci ne ko ka yaƙi musulmi kafirci ne to musulmi ma ka zage shi ya zama kayi fasikanci to ina kana batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kuma anan Abdurrahman al-Akhdari ya ce maka wala yahillu lahu subatal fasiki bai halatta ma mutum yayi abokantaka da fasiki ba wala mujalasatihi bai halatta ya zauna tare da fasiki ba illa bi daruratin sai idan da lalura a'a a asibiti kuka haɗu gashi can yana gefe guda kai kana to a haka ma kai ta hasbunallahu hasbunallahu wa ni'mal sabila da karkar tsatsin da yake sauka a kansa na bala'i ya zo ya shafe ka kai ta hasbunallahu haka tashi ka bar gurin sabila da shi mai zagin bayan Allah wato ba a tunanin zai rabauta mai zagin bayan Allah dan haka Allah ya ce fala taqudu ma'ahum kar ku zauna da su dama suna izgili da alqur'ani wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum tadlibun tana izgili wa manzo Allah suna ce masa ra'ina ko har ma- har Allah ubangiji yake kira sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ko suna ce masa huwa uzunun shi uzunin kunne ne yana da ji yana da kunnen ji Allah ubangiji yayi musu martani akan haka to duk wanda za su na irin wannan cin zagon kasan ma'addini musulunci suna batanci ga manzon Allah da gefe gefe da gefe gefe suna batanci ga waliyan Allah da sauransu to fala taqudu ma'ahum kar ku zauna tare da su hatta yaqulu fi hadithin ghairi sai sun shiga wani labari koma bayan sa innakum idan mithluhum idan kuka yi haka kun zamo irin su inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah ubangiji zai tara munafikai da kafirai a cikin jahannama gaba ɗayan su Allah ya kiyaye mu na'am الذين يتربصون بكم مم.
فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم مم.
وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Allah ya ce waɗannan munafikan da suke nan tsakani suna tare da waɗanda suke ɓatanci ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa kar ku kar ku sake da su fa kar ku sake da su la ya'alunakum khabaran waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim ba su ƙaunan su ga wani nasara ya same ku la ya al- ba su ƙaƙƙautawa ko da yaushe suna neman su ga wani musiba ya same ku allazina yatarabbasuna bikum sune waɗanda suke muku talalan sharri yatarabbasuna bikum dawa'ira suna muku shirin wani musiba ya sauka a kanku Allah kuma yace alaihim da'iratus sau'i musiba za ta koma kansu ne ba za ka taba shirya musiba ga wani ba haka kawai ba ma wai a ce maka manzan Allah ba ko sahabin annabi ko musulmi mumini da sauransu haka kawai ka saka mutum a gaba kana masa shirin talalan sharri wallahi makanka kake shiryawa kanka zai dawo wallahi ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa saboda haka ya kai mai tona ramin mugunta ya kai mai shirin sharri ya kai wanda ake ziga ka ka iya tsafi ka iya jifa har idan abu ya faru ka ce sai na jefe shi to duk jifan da za a yi ka yi jifan yanda daidai da in ta zo kanka za ta bige ka ne ba za ta danne ka ba sabiya da ji- duk abin da ka yi ma wani kanka za ta dawo har ka yadda ka daga hankalinka kan kowa ba mai maka abin da Allah bai rubuta maka ba kai dai gyara zuciyanka kar ka nufi kowa da sharri kar ka nufi kowa da makirci su masu shirya sharrin da makircin su zauna su yi ta shirya makircin wallahi duk abin da suka shirya su ya dawo kansu ba abin da zai same ka idan kaga abu ya same ka Allah ne ya rubuta wai mutane zai su canfa wai a- a- a- a- menene ka ji magana yau ko ciwon kai ne ya samu mutum zai ce "Ni ba aka min ciwon kai tun jira idan ya zai ce a'a yau mu'assasa ce da kanta ga mu'assasatul irfan nan ga alaran ma malam zaharuddin nan ya zo da shi da malam usman wakili da malam masoyin barhama da malam buhari manyan kuɗin mu'assasa eh sai a yi ta taya su da addu'a Allah ya karo mana irin su albarkan manzon Allah yawa to duk abin da ya same ka ka faɗa shi ma Allah ba abin da ya same ka meye annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa abinsa a Abdullah ibn Abbas ya ce ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajid jahaka yace wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in ko law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in la yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka ba abin da zai same ka da duk duniya za ta taru su yi ta shirya maka makirci to ba abin da zai same ka sai abin da Allah ubangiji ya rubuta maka walau jama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah da da su taru dan su amfane ka da wani abu ba abinda za su amfani da shi abinda Allah ya rubuta maka rufi atil aqlam wa jiffatu suhuf saboda haka ka bar daga hankalinka kana cewa wai wane ina ina da makiya mafiya yawa ma makiyan da mutanen mu suke cewa suke da shi khayal ne kawai mutum zai daura a zuciyarsa sakan zuci kawai kana sake sake a zuciyanka kana mafarki sai kana tunanin a'a mafarkin nan yana nufin makiya ne ba haka bane shi mafarki ma yana da tuka iri iri za ka iya mafarkin wani ya ɗauki ice ya bige ka to idan ka je ta'awilin ru'uya ta'abirin ru'uya a wani bangaren wanda kai mafarkin ya ɗauki ice ya biyo ka da ice za ka samu kyauta ne daga gurin sama haka take a fassarar mafarki amma kana daji da ka tukunzuma ka ce na yi sabon maki wane ya biyo da zai kashe ni dare ba a gina abubuwa akan irin waɗannan khayalat da kuza'abalat mutum yana yana dawo da tunaninsa kusa da Allah subhanahu wataala ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka ba abin da zai faru da kai na amfani sai abin da Allah ya rubuta wannan abin zai same ka alladina yatarabbasuna bikum sune waɗanda suke muku shiri wani musiba ya same ku fa in kana lakum fathun idan wani nasara ya zo muku wani budi ya zo muku aka yi yaƙi kuka ci nasara aka samu ganima qalu sai munafikai suna cewa alam nakum ma'akum ai muna tare da ku ai tare da mu aka yi yakin mu ma a bamu rabon mu alam nakum ma'akum ba muna tare da ku ba ai duk abin da aka sa da mu da aka sa wa in kana lil kafirin nasibun idan kuma kafirai ne suka samu dan wani guntun rabo sabiya da dama ita da ita ita ita ita yaki ƙwarya ce yau ta shiga nan gobe ta shiga can tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi a duniya a abin da ya shafi yakin duniya da a iya kafiri yayi galaba a zahiri yana ganin kaman galaba yayi ko musulmi yayi nasara wata rana sabila da manzon Allah ma ce alharbu khud'atun yaki dan zambali ba dole bane kawai duk ran da za a yaki ya zama musulmi shine wanda zai zai zai yi nasara a zahiri ba haka bane a za a iya yin yaƙi a ga a zahiri musulmi bai yi nasara ba amma shi musulmi nasaransa da an ci shi a yaƙi da ba a ci shi a yaƙi ba duka nasara ne in an ci shi a yaƙi yana da nasarar shahada kuma yana da nasarar rabon yaƙi domin ɗaukaka kalman Allah idan ya ci yaƙi yana da rabo biyu yana da rabon yayi yaƙi domin ɗaukaka kalman Allah sannan kuma ya samu ganima to munafukai suna nan tsakani in kana lakum fathun idan wani budi ya same ku na ganima a gurin yaki an samu nasara kalu sai su ce alam nakum ma'akum ba muna tare da ku ba wa in kana lil kafirina nasibun idan wani abu ya samu kafirai na na dan rabon da suka samu a gurin yaki na wani abu kalu sai munafikai suna cewa alam nastahwiz alaikum ashe ba mu kawo muku dauki ba ai mun muku dauki yayi mu ne muka yi dalilin galaban da kuka yi da nasarar da kuka yi ai mu muka jawo galaban ai wannan na akun minal mu'minina ai mu ne muka hana mu'minai su zo su same ku ai mu ne muka yi ta shiga tsakani muna yada jita jitan da zamu karya karfin su tabiya da shi munafiki dama idan ya shi kullun yana tsakani ne ya je nan ya ɗauko abin da zai zo ya raunata mu'minai ya ya saka rauni a zuciyarsu ya saka jin nauyi da tsoro a zuciyarsu to he munafikai su zaga gurin kafirai suna ce ai mu ne mu dalilin mu kuka samu nasara mu muka hana muminai su yi garba a kanku ba dan mu ba da an yi kaza da an yi kaza da an yi kaza gashi nan Allah yana tona asirin su ga manzon Allah Allah ubangiji ya ce fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyama ranan alkiyama Allah zai yi hukunci tsakaninku da ku da waɗannan da suka yi ta cutanku ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله ubangiji ba zai taba bawa kafiri dama akan mumini ba Allah ba zai taba bawa azzalimi dama ya ci gaba da zalunci ba tare da Allah ya kama shi ya murkushe shi ba inna Allah ta'ala la yumli lizzalimi hatta idza akazahu lam yuflih Allah yana talalama azzalimi yana talalama azzalimi har ranan da Allah ya kama shi to ba zai taba kubuta ba Allah ubangiji ya kiyaye na'am إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ta'ala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila Allah ya ce innal munafiqina lallai munafikai yana daga cikin sharrun su da mummunan tunanin da yake cikin zuciyarsu suna tana- tunanin yukhadi'una Allah wai suna yaudaran Allah ne idan sun zo gun annabi zai su nuna imanin su da yaddan su da sallamawan su bata san wa huwa khadi'uhum abinda suke yi na yaudaran nan sakamakon yaudaran zai koma kansu bane malamai sun ce ba a jingina yaudara ma Allah ba a jingina yaudara ma Allah shi yasa a nan muke cewa waɗanda suka dage suka ce ayoyin da suke magana akan sifofin Allah ko abubuwan da Allah ya jingina ma kansa dole a tabbatar da su to muka ce akwai ayoyin da idan sun tabbatar da waɗannan ayoyin a zahirin su sun fita daga musulunci ma gaba ɗaya yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun wannan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna yaudaran Allah wa huwa khadi'uhum Allah kuma yana mayar musu da sakamakon yaudaran a kansu wa ma yakhda'una illa anfusahum kenan ba za a ce Allah yana yaudara ba a'a Allah baya yaudara tabiya da mu kiyayewa ga abin da ya shafi alfurman ubangiji Allah baya yaudara Allah ubangiji baya ha'inci ya za muka ce to a can da Allah ubangiji ya ce nasullaha fanasiyahum sun mance da Allah sai a ce da suka mance da Allah sai Allah ubangiji ya mantar da su ba za a ce sun mance da Allah Allah shi ma sai ya mance da su ba Allah baya mantuwa amma kaga a zahirin ayat nasullah sun mance da Allah fanasiyahum amma kaga ustazu da yake ce dole a tabbatar da ayoyi a zahirin su idan ya zo nan yakan yi da barbarin da zai yi tawili sabiya da ya san illan abu ai na faɗa mana a baya daga cikin abin da suke riƙewa domin suna tabbatar da sifofin bayi ga Allah wanda Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir suna cewa nusbitu lillahi ma asbata li nafsihi za mu tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa mu ba za mu zo mu yi tawili ba tunda Allah shi bai yi tawilin ba ya tabbatar ma kansa ya ce na da kace ba su san bambancin adafa li nafsihi da asbata li nafsihi ba sabiya idan sun san bambancin adafa li nafsihi da asbata li nafsihi za su fahimci cewa dan Allah ya jingina abu makansa ba shi yake nuna Allah ya tabbatar da wannan abun makansa ba a nan za mu samu akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani akwai gurin da manzo Allah yake ce Allah yana cewa wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'an wanda ya kusance ni da taki zan kusance shi da ba'i wanda ya kusance ni da zira'i zan kusance shi wanda ya zo min yana tafiya dan zo masa da sauri sauri ka ita ka ce Allah ubangiji yana sauri sauri ba ka ita ka ce Allah ubangiji yana sauri sauri ba kana ce Allah yana sauri sauri ka kafirta sabila da sauri sauri sifa ne na bayi dole sai ka yi tawili sabila da haka dole su waɗanda suke maganan cewa a tabbatar da ayoyi a zahirinsu a ce kawai Allah na sama a ce kawai Allah na da hannu a ce kawai Allah na da idunduna ƙwaya biyu a ce Allah Ubangiji yana da kaza yana da kaza yana da kaza abu ɗaya ne abin da zai zama alfaisalul farik duka a koma lugar larabci a tabbatar da mustalahatu na su kansu kalmomin a lugar larabci yaya mustalahatu nasu yake wani ma'anoni suke ɗauka sannan kuma idan an faɗe su kawai suna nufin jariha ne in an faɗi kawai in an ce yadu a larabci kawai ana nufin jariha gaban hannu haka ba su iya ba ba su iya ba ba su sani ba idan ma sun sani to sun riga sun danna kansu sun ɓoye kansu sun hana ma kansu su gane gaskiya wanda kuma yake hana kansa gane gaskiya Allah ba zai bashi ya gane gaskiyan ba yawwa kafirai da suka yi ta sun gaskiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke fada da manzan Allah Allah sai ya hana musu fahimtar gaskiyar shine ai wannan ayan innal munafiqina yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah idan sun zo gaban manzan Allah suna nuna imani da sallamawa da biyayya amma wa huwa khadi'uhu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida suna shirya kaidi Allah yana mayar musu da abin kansu ashe duk wanda yake shirya wani abu makansa yake shiryawa kenan shi yasa ko zagin mutum kai wallahi kanka ka zaga ko maganan mutum kai bayan idon shi baya nan cutan kanka kai duk abin da kai kana tunanin ka cuci wani kanka ka cuta me yasa Allah ya ce wala talmizu anfusakum da Allah ya ce wala talmizu anfusakum Allah yana nufin kar ku yi maganan wani bayan bayanan ku yi zumde da rada amma sai Allah ya ce anfusakum sabila da duk wanda ka ci naman sa bayan bayanan na kanka ka ci duk wanda ka cuce shi bayan baya gani kanka ka cuta duk wanda ka ma tona masa ramin mugunta ma kanka ka tona saboda haka haka Allah ubangiji yana mai da hal jazaul ihsan wa jazaul sayyi'ati sayyatun misluha idan ka yi mummuna to Allah ubangiji zai wajjar maka da irin abin da ka aikata Allah ce innal munafiqina yuqadi'una Allah suna yaudara da damfara ga annabi sallallahu alaihi wasallama da maganan imani amma wa huwa khadi'uhum Allah yana mayar musu da irin sakamakon abin da suke yi wa idza qamu ila salati idan sun tashi zuwa sallah qamu kusala da su tashi suna tsananin kasala da kyar da kyar ba za su taba yin sallah da nishadi da neman lada a gurin Allah ba su a gurin su ma ba maganan tashin kiyama ba ma maganan lada su jiya na mana bayani munafiki akwai munafiki na itiqadi a aqidan zuciya shine munafikin da ainihin shi kafiri ne amma sai ya saka uniform na musulunci sabila da ya amintar da kansa daga abin da ya shafi musulmai saboda ya ci rabobi ya zo gurin musulmai ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum wannan shine kafiri cikin itiqadi akwai kuma kafiri wato akwai munafiki munafiki kai zan ce akwai kuma munafiki a cikin aiki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sifofin sa ayatul munafiki salatun idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kana wa idza ahada ghadara wa in khasama fajara sifofin munafiki idan zai yi magana sai yayi ƙarya idan yayi alkawari ya saba in an aminta da shi yayi yayi ha'inci idan idan an ya yi alkawari ya yi yaudara sannan in an yi fada da shi sai ya ƙetare iyaka ya ce idan an masa kayan ice to shi kayan rodi zai wannan shine iza khasama fajara idan zai yi fada da mutum sai ya ƙetare iyaka idan an mare shi so ɗaya sai ya yi mari goma shine iza khasama fajara wannan shine munafiki cikin aiki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake da ɗabi'a cikin waɗannan ɗabi'un to yana da khislatun minan nifaqi ɗabi'a daga cikin munafirci sabila da duka haka ɗabi'un munafikan suke irin waɗannan abubuwa din to Allah ubangiji yace idza qamu ila salati idan sun tashi zuwa sallah qamu kusala za su tashi da tsananin kasala yura'una nasa suna riya ba su yin sallah sai dai kawai dan a gansu a ce sun yi sallah ba dan suna neman lada ba wala yadhkuruna Allah illa qalila suna idar da sallah da su tashi su kada rigar su fita ba su zikirin Allah sai dan kadan yanzu ma ce wai idan kakka idar da sallah ka tashi ka fita kawai shine kar ka yadda ka tsaya ka yi addu'o'i bid'a ne bid'a ne a tsaya yin addu'o'i da sauransu bayan sallah ko ko a jama'a a ce a yi salatin annabi goma a yi kul huwallahu kafa sha ɗaya a yi kaza a yi kaza a duk wannan bid'a ne manzon Allah bai yi ba kawai a tashi a watse in makabarta ne ma a ce ku watse kawai ba wani ba wani addu'an da za a yi idan haduwa aka yi a guri kawai haka za a tashi ana warun mushi kamar yadda manzon Allah ya faɗa ba salatin annabi babu komai munafikai ba sa zikiri munafikai ba sa zikiri yasa duk wanda kaga ya kulla alaka cikin cin mutunci da batanci ga masu zikiri to munafiki ne munafiki ne munafiki shine yake kin zakirai munafiki shi yake kin zakirai shine zaka ji yana ce zakiru ma ai duk wanda kaji an ce masa zakiru mahaukaci ne eh wai mahaukaci ne duk wanda aka ce masa zakiru to ma dalla da wannan hauka ma dalla da wannan hauka mu ne manya manyan mahaukata in dai zikiri shine hauka to mu ne manya manyan mahaukata Allah ya kashe mu da haukan zikiri eh Allah ya kashe mu da haukan zikiri sai dai kuma shi mai kin zakirai fa baya samun muradin sa fa baya samun muradin sa zai yi ta wahala ya yi ta in daukaka yake nema ba zai samu ya yi ta godonta wallahi fawfa fawfa bu'dal mashriqain wal maghribain da shi da ita ba zai taba samu ba haka idan fili kake nema ba za ka samu ba a'a idan aure kake nema ba za ka samu ba ba za a baka ba duk abin da kake nema na kwanciyar hankali ba za ka taba samu ba bima ka kulla gaba da wanda Allah ubangiji yake son su su ne zakirai waɗanda suke ambaton Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban su sai da Aisha ta ce kana rasulullahi yazkurullah fi jami'i ahayinihi ko da yaushe manzon Allah zikiri yake yi Allah ya bar mu cikin zikiri yura'unan nasa akwai su akwai riya da a zo a tsaya kan sallah ana fedake ana bakara ana kakkama kirji ana abubuwa hakan nan eh in kaga sallan su kan da ka ganshi madau madau madau madau suna jan idan mutane zuwa ga sallar ba ga hadisin khawarij ba yanzu misali sifofin da muka karanta a baya sifofin da Allah ubangiji ya faɗa mana dangane da eh, wato munafikai yadda Allah ke faɗa mana fa in kana lakum fathun ko qalu alam nakum ma'akum idan wani abu ya zo na budi na an ci nasara a yaƙi ganima ya samu sai su ce alam nakum ma'akum ba abin da ya faru ba kenan zulkuwaisara yayi rashin kunya ga manzon Allah abin da ya faru kenan an gama yaƙi an zo ana raba ganima bayan an gama ya tashi ya nuna annabi ya ce ya adalci ka ya adalci wannan kalman ka ya adalci din duk mutanen da suka san jama'a musulmai to an san wannan kalman ka adalci din a bakin waɗanda ta fi shahara ka adalci ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah to haka zulku ya ya faɗa wa manzon Allah ka ji tsoron Allah annabi ya ce ni ni din ne ni ni aminin da Allah ya zaɓe ni yake min wahayi ni ne yau za a ce na ji tsoron Allah ni ne za a ce na yi adalci in ban yi adalci ba wa zai yi adalci sayyidina umar ya ce bari na hallaka shi a wani ruwayan aka ce khalid ibn walid manzan Allah ya ce ka bar shi zai fitar da tsiro tsiron da zai fitar a bayan da suna tsananin fada da musulmi eh suna kafirta musulmi suna kiran masu bautan gunki su zo su hada kai da su yamrukuna min al-islam kama yamruku as-sahmu min ar-ramiya suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya yake fita daga tsirkiya eh kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haƙiru ahdukum salatahuma a salati in kaga sallansu da ka raina naka ya ji magi sosai ka ga azuminsu za ka raina nasa idan ka ga sadakansu in ka ga abubuwansu amma duk ba dan Allah ba ne ya ƙulu na min ƙauli khairil bariyati wala yujawizu hanajirahum da ka ji suna jawo hadisai iri-iri suna sun iya jan isnadi sun iya jan matani amma iyakansa makogwaransu suna samun dama da su kwantar da musulmi su danne shi su yanka shi ko yana ce la ilaha illallah inna munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai suna yaudaran Allah da wai suna tunanin abinda suke zuwa wajen manzon Allah su nuna na imani yaudaran Allah suke yi wa huwa khadi'uhum Allah ya san su kuma zai saka musu da unin wannan yanayin na yaudara da suke yi ranar alkiyama da a ba mu kowa haske duk wanda ya ce shi mumini ne ya yi imani da annabi za a ba shi haske tinkin tinkin yana tafiya da haske sai munafukai su ma a babba su haske suna tafiya da shi sai suna ganin a to ai gashi mu ma mun shiga ayari ba a gane mu ba kenan ana zuwa siradi dif Allah da ya dauki hasken nasu sai kawai sai suna cewa muminai zaruna naktabisu min nurikum ku kira mu mu ɗauni hasken ku hasken mu ya kare to Allah ya mayar musu da irin abin da suke sakamakon irin abin da suke yi khadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila suna yin riya wa mutane domin mutane su su su su ga aikin su ba su zikirin Allah Allah Allah subhanahu wataala sai dan kada maza Allah sallallahu alaihi wasallama lokaci yayi to za mu tsaya a nan insha Allah sai mu karanta tambayoyi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana eh na'am wannan ya ce Allah ya ja kwanan malam amin me hukuncin mutumin da yake wasa da al'auransa don ya fitar da sha'awa istimna al istimna haramun ne haramun ne al istimna a mazhaban imamu malik sabila da suna da saddu zari'a haramun ne mutum ya yi wasa da al'auransa wato ya yi istimna'i haramun ne sai dai wasu mazhabobi sun haffafa wai maganan wato in yana tsorace ma kansa zina ko yana tsorace ma kansa amma dai mazhaban malikiya sun riga sun saka katanga sabila da yana da cutarwa da yawan gaske yana da cutarwa da yawan gaske saboda haka ba ba fi Allah bai halicci fitran mutane domin suna inzali suna istimna'i Allah bai halicce su don haka ba a Allah ya halicci mutane ne don su yi aure su hayayyafa idan kowa zai na yin haka ba za a yi aure ba kenan ba za a hayayyafa ba kenan saboda haka haramun ne kuma yana da illoli da yawa da yake jawowa ga lafiya da yake jawowa ga sauransu saboda haka waɗanda suke su yi kokari su nisance shi kuma abin da yake jawo haka shine kalle-kallen abubuwan batsa fina-finan batsa abubuwan da mutum bai dace ya keɓanta yana kalla ba yana kallon irin waɗannan abubuwa sai su shigar mishi da wannan tunanin cikin kwakwalwan shi shikenan sai ya samu kansa yana aikata irin waɗannan abubuwan kuma da yawa masu aikata irin waɗannan abubuwa sukan fara aikatawa ne tun suna ƙanana shekarun murahaka hakan nan daga lokacin idan ya riga ya aure su sai ka ga mutum ya girma ya kai wasu shekaru bai iya bari ba sabila da yanda abin ya riga ya aure zuciyarsa Allah ya shiryar da mu Allah ya gyara mana na'am wannan ce Allah ya kara ma lafiya Amin.
ina so ai masa bayani su ai ahlul baiti suwaye ahlul baiti ahlul baiti su ne wanda Allah Ubangiji ya saukar da sura su kutum a kansu ya saukar da ayoyi tana faɗan darajojinsu da martabarsu su ne jinin manzan Allah wanda suka fito daga wato dangi hakan nan idan da a kalle shi da fiska mai faɗi akwai alu aliyi da alu akili da alu ja'fari da alu abbas sannan kuma idan a keɓance ne to da akwai alu aliyi wanda su ne ainihin indararan da suka fito daga manzan Allah wato su ne tatattun wanda Allah ya fitar da su daga nana Fatima alaihi salam su ne waɗanda ake kiran su da ahlul kisa'i wanda manzan Allah ya rufe su da mayafi ya yi musu addu'a Allah ya saukar da inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin ingantaccen hadisi taraktu fikum thaqalaini ko hadisu thaqalai ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa itrati ahla bai ahla baiti an annabi yace na bar muku abu guda biyu a wani ruwayan wasu igiya kwaya biyu ne wanda suna nan an sako da su duniya kuma sun dangane da Allah wannan igiya su ne alqur'ani da kuma tsotson manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to ahlul baiti dai a dunkule har matan manzon Allah ma in za a fadada su ma suna cikin ahlul baiti sabiya da su ma mace ku ne na manzon Allah iyalan gidan manzon Allah ne amma a keɓance wanda ake kiransu da ahlul kisa'i ko ahlul ahlul aba'i su ne waɗannan alhassan wal husayn da kuma mahaifinsu sayyiduna ali da mahaifiyarsu sayyidatuna fatimatu sayyidatu nisa'il alamin wallahu a'lam na'am ne ce Allah ya kara ma lafiya na so malai mana bayani akan maganganu da suke yawo kwanan nan akan almajirai da almajirci to magana akan almajirai a alma- almajiranci wani abu ne wanda yake cikin musulunci eh sai dai a cikinsa da akwai abubuwan da kuma wanda yanzu ake maganan akan shi wanda wanda ba wato wanda musulunci baya son haka amma almajiranci musulunci ne yana da kyau su waɗanda yanzu suke faɗa da almajiranci din wato suna faɗa da almajiranci ne akan son zuciya kawai sabiya da almajiri bayi da gata kuma wanda suke maganan kowane almajiri a mai da shi garinsu a- ya koma gurin iyayensa iyayensa su kula da shi kowace karuwa ita ma ta koma gidan babanta ko kowane ɗan kasuwa shi ma ya bar garin da yake ya komo ya komo garin sai nemi kuɗi ƴaƴanku da suke kasashen waje su ma su daddawo gida su zo su yi karatu a state ɗinsu ko wani local government su je magana ce kawai irin ta jahilci da kuma an raina ma almajiri wayo kawai an an raina ma almajiri wayo yawwa wannan gwamnati ita ce Allah ya daura mata alhaki na rayukan mutane da kulawa da alfarmar rayuwar mutane da sauransu uba yana da 'ya'ya da yawa ya ga abun ya mishi nauyin ya mishi nauyi ba zai iya ba ya kai dan shi almajiranci ko dan shi yana karatun alkur'ani kuma yana fita yana bara yana neman abin da zai ci ai lalacewan ba na almajiri bane lalacewan na kasan ne kasan ne ta lalace inda ana wadace ana koshi a yi bara ai ba za a yi bara ba idan da ana koshi ko ba za a yi bara ba da ana koshi kuma gwamnati ba ta yin abinci ta kai makarantun firamare almajirai ba mutane bane su ba yan kasa bane ba su da alhaki cikin tattalin arzikin kasa ba su da shi cikin men fetur ba su da shi cikin iskan gas ba su da shi cikin duk waɗannan abubuwan kuma shi wanda yake kin almajiran in ka dangana da ka samun ubansa almajiri ne uwarsa yar almajirai ne kakansa almajiri jahilci ne kawai saboda haka wato da yawa idan kaga mutane sun fito da wannan kuma mutane su gane almajiranci daban bara daban almajiranci daban bara daban bara waɗanda suke bara kar ku zaci wai iya almajirai su suke bara akwai almajiran da na san su ba su bara akwai gidajen da na san in an kai almajiri gidan ba zai je yayi bara baya bara da yawa 'yan cikin gari waɗanda suke gidan iyayensu su suke bara kuma baran ba ma iya 'ya'ya ba yanzu idan ka fita masu baran da zaka gani akan hanya Allah kaɗai ya san adadinsu wani ma ba ka zaci baran zai yi ba ka zaci zai tambaye ka da Allah malam ko ka gane kawai sai ka ga ya shigo maka da bara kasan ne kuma take halin haka babba ma yayi bara balle yaro wannan alhaki ne da yake kan shugabanni kuma duk wanda ya ce ya ta san ma zai yi fada da almajirai daban da ma idan dan siyasa ne ya kama lagon da zai karya kashin bayan siyasan sa sabila da almajirai su suka fi yawa a kasar su suka fi yawa a kasar kawai a nema musu mafita menene mafita a nemo yadda za a samu hanyoyin da za ana tallafa wa malaman sannan kuma malaman a ba su ka'idan cewa kar su bari almajiransu su yi bara a ce a gari kaza muna da alarammawa ne muna da tsangayawa ne muna da tsangayawa ne muna da tsangayawa ne a mun bude mun bude mun bude a ministry mun bude wato office guda wanda yake kula da waɗannan malamai yake biyan su salari yake biya yake ba su abincin da dasu na da duk wata da sauransu da kuɗaɗen da ake barnan su ba gwara an fito da wannan halin domin a sauƙaƙa ba daga nan idan an yi wannan an ga malamai ba su bi haka ba duk malamin da aka kama shi baya isar da sakon da aka bashi sai a hukunta shi amma ba ku yi ko ɗaya ba kuna da alhakin magana dole wannan maganan kawai a ga cewa da alkur'ani kuke yi yawwa duk wanda zaka ga sun zo suna maganan almajiranci almajiranci ai sun san almajiran na gaskiya sun san almajiran na gaskiya sabila da haka mu mu, mu almajirai ne yawwa mu din nan da ka gan mu almajirai ne kuma yanzu muna bara yanzu haka ba mu bara sai dai mu bayar mu bayar din ma ma yan bokon da suka je suka yi karatu a jami'o'i da sauransu suka kin su zama almajiran mu ba su kuɗi su zo mu ba su kuɗi almajiri fa bayan shi ke shekara goma sha biyar na bara a tattansa shekara hudu biyar shida bakwai yana kai shekara goma zai fara yawo yana shushaina zai fara yankan farce almajirai ba su suke zama wa terrorist ba an san waɗanda suke zama wa terrorist idan dai kawai an gaba mu da gata ne ake so a lika mana to ba za mu yarda ba mu ma muna da makamin mu a hannun mu kowa ya je yayi katin zabe wallahi duk wanda ba zai nuna jin kai da tausayi ga almajirai ba sai mun karya kashin bayan
yana magana ne akan gidan rediyo da yare yanzu suna yanke karatuttukan nan ba komai kuma gidan rediyo suna yanke karatu ba komai su yi ta yankewa ai mun riga mun yi magana rannan ko mun yi magana rannan ko da haka ba wani dogon jawabin da zamu kare yi eh ai ba a gidan rediyo bane kawai kuna kama alfaida tv za kuna gani da daddare karatun da muke yi yanzu haka live ake saka shi a alfaida gobe idan Allah ya kai mu karfe goma na safe za ku sake ganin karatun a alfaida sau biyu ake sakawa a rana za ku gani ko ba haka ba kuma gashi nan duk a kafafen sadarwa ana sassakawa ana yadawa akwai garuruwan da suka dauka suna sakawa a gidajen rediyon su ana yadawa saboda haka kullu hadha yakfi wannan yayi aiki wannan yayi muna fatan mu ma Allah ya ba mu dama mu yi gidan rediyon namu na kanmu eh a shige gurin tun daga manya manyan tujjar ga Alhaji Zaharuddin ga Alaramma kuma ga waye MD Sautul Faida eh Malam Aminu Sautul Faida zahiri ga Alhaji Buhari ga Alhaji Usman ko ga alhaji da suki ga sunan dai manya-manyan waɗanda suke ƙoƙari da jihadi wajen ganin wannan wato foundation na al'irfan ta tsaya kuma ta ci gaba da ba da abubuwa waɗanda mutane da su amfana Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kun san da a dan taba da a dan taba a dama mun mun ajiye cewa batun nan na akida ba za mu bari ba ko tunda kowa idan ya taso dai yi business din sai kan kama wani waje to mu kuma muna son abin da ya shafi akida mutane su gane abin da za su tsaya a kai dangane da akidan ahlus sunnati wal jamaa na mana bayani akan wato jerin gwanan maganganun malaman musulunci na duniya akan yanda suke tabbatar da akidan ahlus sunna shine kore ma Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin wani sifa mai tauyaya ga zatinsa jiya na faɗa muku irin akidun ibnu taimiyya wanda suka saba da akidan jamhuru na malaman sunna daga ciki na faɗa muku akwai alhawari sala awwala da na faɗa muku akwai fana'un nar a gurin sa wuta ma za ta kare duka na faɗa muku akwai cewa nuzul hakan nan da sauransu akwai kakkasa tauhidi kashi uku daga uluhiyya rububiyya idan an faɗaɗa kuma tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat wannan duka yana daga cikin bid'o'in da ibnu taymiya ya kirkiro su dan mafi munin bid'an da aka kirkire ta a bayan annabi to babu bid'an da ta kai bid'an kasa tauhidi kashi uku babu wannan bid'a babu wannan bid'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kasa tauhidi kashi uku ba sahabbai ba su taba ba alqurunul mufaddala kab babu wanda ya taba kasa tauhidi sai ibnu taymiya shine ya kasa tauhidi kashi uku kuma akwai dalilin sa na kasa tauhidi daga rububiyya zuwa uluhiyya kan cewa duk wanda ya yarda da rububiyya bai yarda da uluhiyya ba kafiri ne wanda ya yarda da uluhiyya bai yarda da rububiyya ba kafiri ne haka asma'u was sifat sai suka samu dama ta nan sai su ce maka ai a ka'ida idan ka yarda da rububiyya to uluhiyya ba za ka zo ka roƙi ka yi tawassuli ka ce Allah ya baka dan annabi ba dan ka ce Allah ya baka dan annabi to shikenan baka yadda da wani bangare na tauhidi ba sai a ce shikenan kafiri ne kai kawai kana ce la ilaha illallah saboda tawassuli sai a kafirta ka kana ce la ilaha illallah saboda tabarruki sai a kafirta ka kana ce la ilaha illallah saboda ziyaran kabari sai a kafirta ka wannan dalilin yasa aka karkasa wannan tauhidi abin da zai baka mamaki wanda suka fi kowa faɗa da cewa su suke kara sunna suke kara rajin sunna zancen banza ko ƙaulun bila amalin ba za mufannadi sirrin da ba yi da amfani ga sunan su kuma a abin da ya fi kowane abu girma shine aƙida wa'alam bi anna awwalal wujubi an ta'rifa rabba min al-marbubi wa anna lil khalqi ilahan wahidan laysa lahu fi mulkihi mu'anidan aƙida wanda shine abin da ake son mutane su jamma'u a kai a kaɗaita Allah su kuma daga tushen aƙida ma daga nan suka raba kan musulmi suka ce ga irin nasu fahimtar akan aƙida kuma fahimtar da sahabbai ba su da shi tabi'ai ba su da shi tabi'u tabi'ina ba su da shi to jiya ina faɗa mana daga cikin maganganun a manya-manyan malamai akwai maganar da aka nakalto wanda ya zo cikin liyatul auliya'i a na abu nu'aimi ya faɗi cikin mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da bakwai ya nakalto daga cikin maganganun sayyiduna ali ibn abi talib sayyiduna ali yana cewa man za'ama anna ilahana mahdudun wanda ya zaci cewa Allah ubangiji mahdudun yana da iyaka ya yi iyaka a sama babu shi a ƙasa ko ko ya zamo ba'inun an halkihi yana can sama ya ƙule a sama ya ce to faƙad jahil al-khaliq al-ma'buda hakika wannan ya jahilci al-khaliqa Allah al-ma'buda wanda shine abun bauta inji sayyidina Ali ibn Abi Talib na karanta muku wancan maganar sa da yake cewa inna Allah khalaqal arsha izharan li qudratihi wa lam yattakisu makanan li dhatihi ko la makanan li dhatihi Allah ya halici al-arshi ne domin nuna buwayansa amma Allah ya fi karfin ya koma ya zamo ya bukaci zuwa ga al'arshi wai ya zauna akan al'arshi ta'ala Allahu an zalika uluwar kabira har yanzu akwai magana da aka nakalto shi daga al'imamu aliyu zainul abidina mun san wane ne zainul abidina ko zainul abidina jikan manzan Allah dan sayyiduna husaini dan sayyiduna ali dan sayyiduna abu talib eh dan sayyiduna husaini wanda wanda kogin ilimi ne indararen ilimi ne abidi ne bi ma'anar kalima wasim kyakkyawa wanda shi kwarjininsa idan kaga kwarjininsa kawai ana misalta shi ne da wato wato kwarjini kwarjininsa yana kama da irin kwarjinin manzan Allah sayyidina aliyu sayyidina aliyu zainul abidin da shi aka fita karbala shi ba da shi aka shi lokacin an fita yana rashin lafiya bai shiga cikin ayarin waɗanda suke yana ya ɗan girma lokacin amma dai ba yi da lafiya yana cikin mata shi yasa dai wasu suka ce dalilin da yasa ba a kashe shi ba kenan amma duk wani wanda suka san dan sayyidina Husaini ne sun hallaka shi to shine yake faɗin wannan magana yana faɗi cikin addu'o'insa yace Allahumma anta Allahu allazi la yahwika makanun ya Allah kai ne Allah wanda la yahwika makanun waje waje baya taro ka waje baya taro ka to kaga abin da na faɗa mana jiya mu a gurin mu Allah ubangiji da muka ce yana tare da bayansa ba muna nufin ya sako bane ba kuma muna nufin yayi ittihadi ya haɗe da bayin bane ba kuma muna nufin yana nan bane a'a muna nufin Allah samuwansa tun kafin a halicci nan yana nan an gane ko tun kafin nan yana nan don haka nan sai dai ta tarar da shi ne ba wai shine ya shigo cikinta ba an gane ko ta tarar da shi ne ba shi ne shigo cikinta ba maujudun bila makanin wala ya kulo minhu makan duk da cewa akwai aƙida da kuma tauhidi wanda ya ƙaru cikin ma'arifa waɗanda dalilin fana'i sufaye muhakkikun suna ganin Allah Ubangiji samamme ne a ko'ina da ko'ina amma aƙidan ahlus sunnati wal jama'a maujudun bila makan wala ya minhu makan saman ne ba guri kuma wuji bai taba wufanta ga barin Allah ba al-imamu Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq ya faɗi wanda wato an nakalto shi a cikin ar-risala al-qushayriyya eh mun san al-imam al-qushayri ai ko ya kawo cikin shafi na shida nassin faɗin al-imamu Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq shi ma jikan manzon Allah ne man za'ama anna Allah fi shay'in yace duk wanda ya zaci Allah yana cikin wani abu kamar ka ce yana cikin sama aw min shay'in ko Allah daga wani abu ya faru aw ala shay'in ko Allah yana kan wani abu kamar a ce yana kan al'arshu fakat ashraka hakika yayi shirka dan Allah da yace ar-rahmanu ala al'arshi istawa ba yana nufin yana kai ba a'a istawa ya daidaita daidaito din wani iri sai a ɗauko mustalah na kalman istawa ko ku a ɗauko tarkibin jumlan gaba ɗaya domin a gane abin da ya yi daidai da wato sifan Allah ba tare da an dangana masa jiki ko an shabba shi da halittunsa ba saboda laisa ka mislihi shay'un yace izlau kana ala shay'in da Allah ya zama yana kan wani abu lakana mahmulan da an ɗauko shi ne akan abu ko da a ce akan wani abu yake to da wani abu ne ya ɗauke shi dan idan an ce yana kan al'arshi to al'arshi ne ta ɗauke shi al'arshin kuma suwaye suka ɗauko ta hamalatul arshi ai jiya mun karanta maganar ibnu taymiya ko a cikin bayanu talbisil jahamiyya da yake cewa mala'iku hamalatul arshi sun ɗauko al'arshi suna jin nauyin Allah akan al'arshin jiya mun yi bayani kun ji kun ji a yanda suka ɗauko aƙida ya ce izlau kana ala shay'in la kana mahmulan da Allah yana kan wani abu ne da ɗauko shi kenan akai walau kana fi shay'in la kana mahsuran da da a ce kuma Allah na cikin wani abu kaman a ce Allah yana cikin sama to la kana mahsuran ya zama Allah ya zama wani abu ya masa katanga kenan ya zama mahsur wato yana da akwai abin da ya rufe shi kaman tun da yana can saman al'arshi ne kaga sama na farko sama ta bakwai ta yi masa katanga sama ta shida ta masa katanga sama ta waɗannan samman dukka ya yi su ne wasu ɗakuna ne da gidaje a ciki na kwana da sauransu dai a tunaninsu kenan ya ce walau kana min shay'in la kana muhdafan da Allah ubangiji daga wani abu yake da ya zama fararre ne laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir gobe za mu karanta maganan al-imamu Abu Hanifa a cikin al-awsat al-fiqh al-awsat insha Allah za mu karanta mu ji irin ra'ayoyin Abu Hanifa dangane da maganganun waɗannan waɗanda suke sifanta Allah da halittunsa Allah ubangiji ya kiyaye mu abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kade mana fitin fitina Allah ya haɗa kan al'umman musulmi waɗanda suke son a samu haɗin kai da zaman lafiya Allah ya taimake su ya taimake mu a haɗa kai waɗannan baraka a tattoshe su waɗanda kuma suka karɓo kwangilan sai sun raba kan musulmi an gagara samun zaman lafiya Allah ya hana musu natsuwa Allah ya hana ma aikin su ci gaba Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan sunnan annabi na gaskiya Allah ya ba mu shugabanni da za su tausaya mana maulan mu shek zahiru Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi Allah ya da mana da shi lafiya ya rufe tafsiri yau kuma an fiskanci shirin tafiya umara Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله يساك مقوى دا الخير ومتم ونن تفسيري على رم ممالم زهر الدين الله يمسى البركة بنا بنا بنا يا يا كاسوا يا ريكي منشي Allah ya saka masa da alkhairi da shi da malam Usman da malam Buhari da malam Zaharaddin da duk kowa da kowa Allah ya saka ma kowa da alkhairi barkan manzo Allah subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin